أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yau za mu shiga suratul arafi kamar yadda muka yi magana a karatu da suka wuce shi alkur'anin gabaki ɗaya Allah ya tattara shi a cikin fatiha sai aka yi bayanai na jumloli a cikin bakara to da aka yi bayanai na jumloli a cikin bakara sai aka zo ali imrana domin dama farkon farkon surar bakarar an soma da alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi wajen ɗaukan hanyar cewa za a iya fassara waɗannan harfa muka ce alif Allahu kenan lam jibrilu wato shine harafi na ƙarshe na sunan jibrilu don ba zai iya ɗaukan ba za a iya ɗaukan harafi na farko na sunan jibrilu a hada da na Allah ya shiga tsakanin Allahu da Muhammadu ba mim kuma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam jibrilu ya shigar da dukkan mala'iku Muhammadu ya shigar da dukkan manzanni sallallahu alaihi wasallam zalikal kitabu la raiba fi wato alkur'ani ya shiga da dukkan littattafai wanda za a imani da su to da ana gama wannan sura wanda take dauke da jumlolin alkur'ani gaba daya za a shiga suratu ali imrana to sai sura ta suma da alif lam mim allahu a koma saboda shine farkon abin da ake nema a sani shi allahu din nan shine abin da za a yi imani da shi saboda haka sai sura ali imrana ta tasamma koya wa mutane menene addini Allahu ɗin da littattafan da ya aiko da mala'ikun da ya aiko wajen annabawa da yadda addini yake har ya ishe ka da inna dinin inda Allah islam to aka faɗi menene addinin wanda shi qur'anin nan yake ɗauke da shi da aka gama surar sai aka kawo ya suratun nisa'i suratun nisa sai ta kawo ɗan adam ɗin wanda aka aiko wannan manzo da wannan littafi zuwa gare shi menene farkonsa menene tashinsa menene rayuwansa menene isansa aure me zai aura me ba zai aura ba in sun aure yaya za su zauna in sun yi jama'a ya za su yi za su kafa hukuma inna allaha mulku an tadul amanati la aliha ariyu allahi wa rasuluhu la minkum to wannan sura sai ta bada dukkan menene dan adam daga farkonsa har karshen sa dan adam nagari da dan adam hakan nan duk gaba ke daya to da aka gama wannan sura sai aka tace dan adam din wanda aka ciro daga cikin ya ayyuhan nasu aka ɗauko wanda ya imani wanda ya karɓi wannan kira na na wa abudullah wa la tushriku bi shay'in wa bil walidayni ihsana wa bizil qurbi wal yatama wal masakin jazil aka ɗauko wannan dan adam din mutumin kirki wanda ya amsa kiran Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka yi wannan suratul ma'idati da shi aka nuna masa yadda ake gudanar da shari'a ita wannan sai ta zama surar shari'a surar farko ta zama suran addini gaba daya wato bayan Fatiha da Baqara ta biyu ta zama surar dan adam wanda zai yi addinin wanda aka saukar masa da wannan sannan ta uku ta zama ita ce surar shari'a yadda ake yin shari'a wa man lam yakum bima anzala fa ulaika humul kafirun wa ulaika humuz zalimun wa ulaika humul fasiquna wa anzalna lil kitaba kaza kaza kaza kaza to da aka gama maganar shari'a to sai aka suratul an'am ta karanta da dukkan nau'o'in tauhidi tauhidin amawa ne ra'ayka wa kaban qala hadha rabbi tauhidin khasawa ne har zuwa inna ni hadeni rabbi ila siratin mustaqimin dinan qayyim millata ibrahim hanifa ita ko wannan sura sai ta zama surar tauhidi to tauhidin nan bayyawa sai an ambaci annabawa masu kira masu kiran mutane zuwa ga tauhidin nan sai aka ambaci annabawa goma sha takwas daga cikin annabawan da ake da su cikin alkur'ani guda 25 aka kawo sunayen 18 cikin surar da muka hudu suratul an'ami don a tabbatar da abin da ake nema din ta zama surar tauhidi na amawa da na khasawa da na zahiri da na badini duk dai yana ciki cikin wannan suratul an'ami da muka fito to yanzu za mu shiga surar la'arafi domin dan arabi ya zo wannan matsayi to fa ya zama babban mutum an karanta masa jumlolin alkur'ani an karanta masa an karanta masa alkur'ani an karanta masa addini an karanta masa kansa ya san waye shi an karanta masa shari'a an karanta masa tauhidi da haqa'iq da ma'arif a cikin surar da muka fito to yanzu abin da ake so wannan dan adam ya karanta tarihi na halitta gaba daya farkon halitta da karshen halitta da annabawa da tarihinsu to ya dauki wannan tarihi ya hada da ilimomin da yake da su to in ya gama tarihi ya shiga da tarihin annaba duka gaba ke da tarihin ba zai cika ba sai an sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi za ka suratul an'ami suratul anfali domin tarihin annaba duk gaba ke da an soma ne an gama banda na Adam na Nuhu da Hudu da Salihu da Ludu da Shu'aibu da Musa da Harun wato banda Musa da Harun su waɗannan annabawa annabi Nuhu da annabi Hudu da annabi Salihu da annabi Ludu dukkan kissoshinsu an gama su ne cikin sumuni uku daga wal baladu tayyibu zuwa ga tilkal kure na kusu alaika to amma da aka kama kissan annabi Musa da Haruna da yake akwai waɗanda suke tinkabo su malamai ne aka shiga cikin tarihin Yahudu aka shiga cikin tarihin annabi Musa da Haruna tun daga farko har ƙarshe don saboda su ji an yi wajen fiye da izu guda ana nan ana yi sannan da aka gama lokacin da ake cewa dukkan annabawa daga darsana nuwan ila qaumihi وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا ولولا قال لقومه وإلى مدين أخاهم شعيبا da aka zo wajen annabi sai aka ce masa kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an ka gaya wa duniya kai ba an aiko ka ne zuwa mutanen ka ba zuwa ga duk duniya ne gaba daya to in an dauki tarihin sa sai an yi sura guda biyu wadda take da ayoyi mai tan da wani abu bayan an ɗebo wani abu daga cikin suratu suratul araf wannan surar da zamu shiga ciki to ita ce za ta ba mu surar tarihi to in an gama wannan to an gama a sabbut diwal kenan za a shiga wata harka kuma daban ta koyar da annaba yadda za su yi mujadala da kafirai to ita zamu shiga yanzu mai koyar da tarihi din don dan adam ya, ya, san tarihi bismillahir rahmanir rahim an so wannan sura da alif lam mim sad alif lam mim sad tana daga cikin haruffan da ake bude surori da su wanda malamai suke da maganganu guda biyu da su akwai mazhaba irin ta ummul mu'mina Aisha wannan irin mazhaba ba ta taba irin waɗannan haruffa ta kan ci Allahu alam bi muradi bi zalika sai a wuce akwai mazhaba ta Ibn Abbas yakan yi magana a cikin waɗannan haruffa to dukkan su su sahabbai bi ayyihim bi ayyihim mubtalaytum ne idalaitum manzo Allah yana ce ashabi kan nujumi bi ayyitaratum ihtadaitum sahabbai na kaman taurari suke kowa ka bi zaka shirya to a cikin bangaren magana shine alif ishara zuwa ga zatin Allah lam ishara zuwa ga karshen sunan jibrilu mim ishara zuwa ga farkon sunan muhammadu sad cewa annabi sadiqun duk abin da ya faɗa gaskiya ne wallazi ja bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika hum muttaquna alif lam mim sad Allah ne ya aiko jibrilu wajen muhammadu mai gaskiya da littafin nan na gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi alif lam mim sad kitabun unzila ilay fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin alif lam mim sad kitabun wannan babban littafi ne unzila ilayka shi wannan karatu an ɗauko shi ne cikin wannan sura domin kowace sura in ta zo karewa takan ɗauki jumlolin da za a karanta cikin surar gaba ta miƙa a bayan mun karanta wa haza kitabun anzalna mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamuna to wannan kitabun din ne ya dawo anan kitabun unzila ilai babban littafi ne aka saukar maka da shi ya rasulullahi kitabun unzila ilai fala yakun fi sadrika harajun minhu kada wani damuwa da kuntatar zuciya saboda in ka isar da shi kafirai za su kafirce maza kada ka samu wata damuwa kai dai ka isar da wannan littafi na Allah zuwa ga duk duniya ga baki daya kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal la ilaha illa huwa yumit ka isar da shi kitabun unzila ilayk fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi don kai wa'azi da wannan alqur'ani litunzira bihi wa zikra lil mu'minin kai wa'azi domin wa'azin wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin kullum wa'azi yakan amfani mu'minai ne kai gargadi da shi gaba ɗaya wa duniya kuma ya zan wa'azi ga mu'minai masu wa'azantuwa da shi اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون har yanzu da cikin wancan din ne domin da aka ce wa haza kitabun anzalna mubarakun fattabi'uhu ittabi'u ma unzila ilaykum ku bi wannan littafi wanda aka saukar muku daga ubangijinku tunda aka kawo shi haka to an hada qur'anin da sunna kenan gaba daya domin alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su wahayi ne wannan ana kiransa wahayi matluwi wannan ko wahayi marwiyi shi wahayi matluwi shine alqur'ani wanda yake da khasa'is akwai bambanci tsakaninsa da hadisi wajen abubuwa guda bakwai ko takwas shi dai hadisi ba sharadin a dauke shi sai da alwala amma shi qur'ani sai da alwala ke daukar sa har zuwa karshen abubuwan da suke bambanci tsakanin alqur'ani da hadisi domin hadisin ma tunda Allah ya ce wa annabi wa ma yandigu anil hawe in huwa illa wahyun yuhe duk abin da annabi ya faɗa wahayi ne daga Allah ba magana daga gare shi duk abin da ya faɗa wahayi ne daga Allah yana ce kul inna ma unzirukum bil wahayi ina muku gargadi da wahayi daga Allah alqur'ani wahayi ne matluwi hadisin manzon Allah da sunnonin manzon Allah duka su ma wahayi ne to ku bi waɗannan wato alqur'ani da sunna din nan shine abun bi ku bi shi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu waliyai ku bar Allah ko ko ku bar abin da Allah ya saukar kalilan ma tazakkarun wato wa'azinku ya wato ku wa'azantu ku jama'an duniya kaɗan ne kwarai domin walakin na aksarar nasi la yu'minuna yawancin mutane ba su da imani wannan aya ita ma tana daga cikin ayoyin da wahabiyawa suke hujja da ita wai Allah ya ce kada abi waliyai ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun to dama shi ma da irin shafa fentin ne irin wa'anna ha za su raɗi mustaqiman fattabi'uhu domin idan an ce Allah ya ce kada abi waliyai ne a wannan aya to ya za mu yi da ayar mai cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya'a ya ku mutane muminai kada ku ɗauki maƙiyana maƙiyanku kuma yi da su waliyai ta yaya Allah zai hana mu bin maƙiyansa maƙiyanmu kuma ya hana mu bin masoyansa masoyanmu ashe fassarar wannan aya ita ce waccan ya yi walina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya'a kada ku maida makiyina makiyinku waliyanku majibintan al'amuranku kuma Allah yana gaya mana wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله واتو muminai maza da mata waliyan juna ne wato majibinta juna ne ba zu auliya wa ba'd sifan su yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari suna umurtan mutane da kyakkyawan abu a aikata suna hana mutane a bar mummunan abu wa yuqimuna salata suna yin sallah wa yutuna zakata wa yuqimuna Allah wa rasul ulaika sayarhamuhumullah Allah ya nuna zai waɗannan waliyan juna rahama kuma ya ce Allah waliyul lazina amanu gaba ɗayansu Allah kuma shine majibincin al'amarinsu inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu to Allah ta ina zai ce kuma a waliyansa kada a bi su to ba fahimci ayoyin bane ko kuma dama bakin fenti ake shafawa kyakkyawar magana a kawo mummunan magana kuma yi mata kyakkyawan fenti saboda a biya bukatun iyayen su biya bukatun iyayen gijinsu na haɗa musulmi faɗa kada a zauna lafiya don iyayen gijinsu abokan ƙawayensu su ji daɗi ittabi'u ma zai yakum rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya qalilan ma tadhakkarun nan gaba kadan zaka ji ubangiji yana cewa inna ja'alna shayadina awliya lil ladzina la yu'minun mu mun maida shaydanu kad mu'minai kada ku maida waliyan shaydanu wali masoyanku mu mun maida shaydanu masoyan waɗanda ba su da imani ne shaydanu waliyai ne na marasa imani ba waliyanku bane saboda haka kar ku ɗauke su waliyai da dodanni da shaidanu ba mutanenku bane mutanen waɗanda ba su da imani ne saboda haka kar ku rike su masoya qalilan ma tazakkarun
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون wannan ma an ɗauko ne daga cikin surar da muka fito yana cewa a cikin surar fa in kazzabuka fa qur rabbukum zu rahmatin wasi'a wa la yuraddu ba'suhu anil qawmil mujrimin sayaqulu alladhina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna wa la aba'una wa la harrana min shay kadhalika kazzaba alladhina min qablihim hatta zaqu ba'sana to saboda haka ne Allah zai gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka ƙaryata manzannin yadda suka sha wahala din a nan za ka ji nan gaba ana faɗa mana daga darsal nanu ila qaumi kaza kaza wa ila adin aham ko kaza kaza ko waɗanne yadda suka sha wahala din bayan karyatawan annabawa wa kam min qaryatin halaknaha fajaha ba'suna bayatan hum qailun wa kam da yawa min qaryatin wata alqarya zaqu ba'sana to saboda haka ne Allah zai gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka karyata manzannin yadda suka sha wahala din a nan za ka ji nan gaba ana faɗa mana daga darsal nanu ila qaumi kaza kaza wa ila adin aham ko kaza kaza ko waɗanne yadda suka sha wahala din bayan karyatawan annabawa wa kam min qaryatin halaknaha fajaha ba'suna bayatan hum qailun wa kam da yawa min qaryatin wata alqarya ahlaknaha muka halakar da ita saboda qaryata manzanni ahlaknaha fajaha ba'suna azabar mu ta zo ta samu wannan alqarya da ta qaryata manzanni bayatan ko da daddare kamar yadda aka halakar da mutanen annabi ludu kenan da asubahi da daddaren kenan bayatan hum qailun ko ko lokacin rana a cikin garjin rana lokacin da ake huta ake yin kailula mu aiko da azabar a wannan lokaci kamar yadda abin ya samu mutanen annabi mutanen kamar yadda abin ya samu mutanen annabi shu'aibu cewa aka rana ta yi zafi ta yi zafi sai aka yi musu inuwa da aka yi musu inuwa duk sai suka je suka tattaru a ƙarƙashin wannan zulla azaba yawmin zulla innahu kana azaba yawmin azim sai babu inuwa sai wannan girgijen da aka shirya duk aka taru a karkashi sai aka mai da shi wuta sai ya zube a kansu da rana to kaga nauhum qailuna kenan wannan an an kibar da kasar su da asuba da daddare wannan kuma an yi musu azabar girgije ya zo ya fadi a kansu ya zama wuta ya kona su to irin wannan duka zamu gaya maka ya rasulullah yadda abubuwan suka faru fa kam min qaratin halaknaha da yawa alqariya masu karyata manzanni irin mutanen kadin nan wato suke karyata manzanni alak na muka halakar da su fajaha ba su na azabar mu ta zo musu bayatan ko da daddare na hum qa'ilun kuko da rana cikin kailula فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فما كان دعويهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين lokacin da azabar take sauka a kansu me suke cewa ne ai ba abin da suke cewa a lokacin suna cewa inna kunna zalimin inna kunna zalim wayyo ya wailana inna kunna zalimin ya wailana azaba ta same mu muka cuci kanmu dama an gaya mana wannan azabar za ta zo yazo yazo yazo ta zauna kusa a gaya mata a gaya mata ce la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da kika faɗa tun daga zuciyarki har bakin kin ce kin yarda Allah shi kadai ne shine mai sama shine mai ƙasa shine mai komi mai kowa ba shi da abokin tarayya cikin sarautarsa kuma kin ce annabi Muhammadu kin yadda bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini kuma kin ce kin yadda Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne yadda kowace mace mai aihuwa ba mijinta ne yake sa mata jinjiri a cikin ta ba Allah ne yake sa wannan jinjirin to Allah da yasa jinjiri a cikin kowace mace mai auwa shine yasa wannan babban jinjiri a wajen Maryamu ta haife shi ya zama ayan Allah da shi da Maryamu duk Allah mai da su ayoyin Allah yadda Allah ya Adam ba uwa ba uba haka ya shirya Hawwa'u ba ta da uwa haka ya shirya Isa ba shi da uba iko ne na Allah kin yadda Yesu ba dan Allah bane ko to alhamdulillah kin zama musulma a menene sunanki na da me sunanta da mairi to maryam kenan sunanki maryam kenan mairi da maryam duk ɗaya ne to muna miki murna maryam zaki je yanzu ki wanka ko ba za ki sha ruwa ba sai rana ta faɗi ki kwana da niyan za mu tashi da azumi tare da ke har wannan wata ya kare idan al'adan nan naku na mata wanda yake zuwa kowane wata ana ganin jini to in jinin nan ya zo sai a bar sallah a bar azumi kuma ba za a kwanta da miji ba a cikin lokacin wannan jini yanzu za ki je ki wanka to wannan jini in ya same ki in ya yanke ya daina zuwa to sai ki yi wanka sannan ki alwala sannan ki sallah sannan ki azumi kuma yau kin zama musulma yar uwar dukkan musulmin duniya yan uwanki ne duk abin da musulunci ya hana ba za ki ba daga yau babu cin naman alade babu shan giya babu aikin banza mijin tana da miji Allah ya baki miji mutumin kirki ku zauna lafiya kuma Allah ya baki dukiya ki zakka Allah ya baki dama ki je haji wannan sune rukunin musulunci ga tauhidin ki ga sallar da za a koya miki Allah ya baki dama ki zakka ki je haji ga azumi kuma muna yi tare da ke alhamdulillah Allah ya taimake mu باسنا بيات لهم قائلون فما كان دعويهم إذ جاءهم باسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين su kafiran nan lokacin da azaba ta sauka a kansu babu abin da suke cewa sai su rika cewa ai mu ne muka cuci kanmu mu ne muka cuci kanmu an gaya mana irin wannan azaba za ta zo mu ne muka cuci kanmu
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ƙarshen lamari bayan manzanni duk sun isar da aika an mutu an tashi to bayan tashi a ranar tashin kiyama falanas'aran allazina ursila ilaihim za mu tambayi mutanen da muka aiki manzanni a wajensu za mu tambaye su menene suka amsawa manzanni wa yau mai nadiyin fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin menene kuka amsa manzanni lokacin da suka ce muku Allah ta abudu illallah me kuka gaya wa manzanni kun yi kyakkyawar amsa kun yadda ko ko kun kafirce me kuka amsa fal nas'alan ladina ursila ilayhim wa la nas'alanna al mursalin su din ma su mutane in an tambaye su wa yau mai nadiyin fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin fa am yas'alayhim lamba'u yawma idhin fa hum la yatasaalun sai dukkan labari ya bace wa mutane saboda tsoro mai gaskiyan ma sai gaskiyarsa ta bace masa balle fa wanda ba shi da gaskiya sai kuma a tambayi manzanni ya mai shi'ul lawur rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub in an manzannin kuma a waiwa wajen su a ce menene da kuka isar da aika me aka amsa muku sai suka mayar wa Allah da ikonsa ai ubangijin mu kafi mu sanin abin da muka faɗa kafi mu sanin abin da aka amsa mana me ku dangane da ilimin ka mu ko wani ilimi gare mu me muka sani wanda baka sani ba ya Allah ma za a yawma yajma'u Allahu rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka ya Allah anta kaini Allah mu fi sanin al-ghuyubi abubuwan da suke fake ranar lahira kenan فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين za mu bibi labaran kowane manzo da mutanensa kuma a cikin hujja da ilimi kowanne sai an bi labari labarinsa da shi da mutanensa da ilimi فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين wato littattafai da za a kawo da shaidu da za a tara Allah ya ce ba wai bana nan ne aka yi ba balle in ka ji mutum ya tambaya yaya aka yi baya nan ne aka yi koko ya manta koko yana shakka to lokacin da aka yi abin duk Allah yana nan ko baya mantuwa ko baya shakka menene tambayar tambaya ce ta iko tambaya ce ta iko fallakusan alayhim bi ilim wa ma kunna ghaibin a lokacin ba ba bana nan bane ina nan ake yin komai da ni ake ma yakun min najwa salasatin illa wa rabihum wala khamsatin illa wa sadisuhum wala adni min zalika wala akthar illa wa aina ma kanu o ma kun aina ma kuntum duk inda mutum yake ko mutane suka suna tare da Allah duk abin da mutum yake ko abin da mutane suka yi suna tare da Allah saboda haka duk abin da aka yi a gaban Allah ake yin sa amma kuma zai zai shaidu an rubuta littattafai abubuwa duk sun yi shaida to za a karbi shaidun ne a lahira shi Allah alkali zai zama alkali kuma ba zai shaida ba in yana so ya sa kai kansa cikin shaida to sai dai ya ce to akai shari'ar wani kotu tunda baka samu shaida ba ni na san lamarin ka kira ni shaida a wata kotu ka hada da rantsuwa ka samu hakkinka alkali baya shaida to shi Allah ranar lahira rannan shine alkali wani yayi mafarki daga cikin bayin Allah ya ga an yi tashin kiyama da aka yi tashin kiyama sai Allah ya aje Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi da Abu Ibn Hanbal a gabansa sai ya ce wa ya ce ku je duniya ku rarraba mini addini haka shi hudu suka yi shiru wai wa ya ce ku je duniya ku raba addini har kashi hudu suka yi shiru wa ya ce muku in kun je duniya ku raba addini har kashi hudu suka yi shiru sai Ahmad ibn Hanbal da yake dukkan su shine yafi kankantar ijtihadi domin hadisi ya ishe shi shi Ahmad ibn Hanbal ya haddace hadisi ya kai miliyan guda da dubu ɗari uku a lokacin da imam imam shafi'i ya haddace fiye da dubu ɗari uku a lokacin da imam malik ya haddace fiye da dubu ɗari a lokacin da abu hanifa ya haddace fiye da dubu dubu ya haddace fiye da dubu saba'in bai kai dubu ɗari ba nasa to sai abu nuna mani ya ce ya ubangijin muna da izini mu yi tambaya ko mu yi amsa ce kuna da izini ce ya ubangijin mu cewa mun je duniya mun raba wannan addinin ka wane ne ya faɗa ya ce ai na riga na sani ya ce ya ubangiji ai ka sani kai alkali ne yau ba za ka yi shaida ba yace ai mala'ikuna sai sun sani yace ya ubangiji mu mala'ikun ka tun ba mu je duniya ba sun ce ko mun je duniya ba za mu yi abin kirki ba a tajalu fiha mun yusri ya yasku dima'a tun ba mu zo duniya sun mana mummunan shaida saboda haka a kawo wadansu ya ubangiji sai ce to ku tashi na muku gafara ranar rana ce mai wuya saboda haka kowa ya shirya zuwa lahira duk abin da ka ji alkur'ani ya ce ba shi da kyau annabi ya ce ba kyau to komi girman malami ya ce yana da kyau rabu da shi kai ka ji maganan Allah da maganan annabi a bakin sauran malaman da suka karanta maganan Allah da annabi din فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسأل المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين duk abin da ake a gabana ake yi amma na bar magana yanzu akan hannun shaidu su ne za su kawo shaida والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون كما ين أنجي لاهرة إن ذا أي حسابي ذا أي أو كوي لا حول ولا قوة إلا بالله wato za a je ne a tsaya shekara dubu hamsin gumi ya damu mutane rana ta damu mutane matsuwa ta damu mutane rasa yadda za a yi to sai a ce to malamai su je su roƙi adamu mana ya roƙi Allah Allah ya sallai mutane a yi hisabi a je wajen adamu ya ce yana jin tsoro ku tafi wajen nuhu shine farkon manzanni bayana a je wajen nuhu nuhu ya ce ina jin tsoro ni ma saboda rabbi la tazal al-ardi milkin da ya ku tafi wajen ibrahimu in an je wajen ibrahimu shi ce ni ma yau ina jin tsoro ku je wajen Musa shi Ibrahimu akwai maganganun da ya faɗi cewa hiya ukhti ko inni saqim lokacin za ta fi tsafi zo mu tafi tsafi jiban da lafiya alhai lafiya sa kalau tawiri yayi ku je wajen Musa Musa in an gaya masa a a ban taba jin tsoro irin na yau ba ku je wajen Isa akwai lokacin da Karun aka ce an bani iko ƙasa ta mini abin da nake so da ya mini kazafi nace ƙasa ta haɗiye shi yayi ta kira na Musa ina roƙon zumunta Musa ina roƙon zumunta har ƙasa ta haɗiye shi ban yafe masa ba sai Allah ya ce Musa me yasa ka san abin da yasa baka ji tausayin sa ba don ba kai ne ka halicce shi ba da ni ya kira in taimake sau ɗaya da na taimake shi to ina jin tsoron karata da wannan magana ku je wajen Isa to daga zuwa wajen Isa shi ba zai faɗi komai ba ba ɓata lokaci ku je wajen Muhammadu yau shi kadai ne zai magana da Allah a samu biyan bukata to daga manzo Allah ya tashi sai yayi sujjada wa Allah mun mun musu shaida mu kuwa annabi zo ya mana shaidan cewa abinda muka faɗa duk gaskiya ne tunda yake daga Qur'ani muka samu abin da hadisin manzon Allah wal waznu awun kaya yawma idin ranar tashin kiyama alhaqu gaskiya ne za a yi awun kaya wan sabar mawazinuhu fa ulaka hum muflihuna duk wanda za a ajiye wato sikelin ne da fuka-fukansa guda biyu da harshe mai nuna lamba to kowane fukafuki daya zai rufe gabar kowane fukafuki daya zai fukafukan guda biyu za su rufe gabar da yamma don fadin su kuma in an zuba kyawawan ayyuka in sun yi rinjaye sai a ba mutum takarda zuwa ga aljanna ba ba wani da kitabu bi yamini fa sabu hasa bai saban yasira to shi kenan sai a je wajen hisabi kenan sai zuwa aljanna in an in an bashi takarda in kuwa mummunan aiki ya yi rinjaye a billahi to wannan kam zai tafi wuta Allah ya kiyaye walau ne wani na haka فمن ثقل موازينه فأولئك المفلحون فأما من ثقل موازينه فهو في عيشة راضية في الجنة ذاتي في مولين زوامي دادي وأما من خفت موازينه فأمه هاوية wanda kuma mizaninsa ya yi rashin nauyi wato shi mai kyau din ya yi rashin nauyi mai muni shi ya yi nauyi shi kam za a jewa cikin can inda zai zauna wajen uwar sahariya ya ta can azaba Allah ya kiyaye ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ومن خفت موازينه أولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون أما وأندا واتو ميزانينسو نكاوى أيوكا يرش النوي to waɗannan kam wato mummuna ya yi nauyi kenan ya yi rinjaye ko da haka waɗannan su ne allazi da khasiru an kusan sun yi asaran rayuwarsu inna linsan lafi khusur illa allazi na amanu wa amilus salihati sun yi mummunan rayuwa ta asara ba su yi amfani da abinda Allah ya ce ba Allah ya kawo mu duniya ne don mu yi masa ibada da suka zo sai suka zama bayin shedan bayin duniya bayin mutane bayan son zuciya ba su bauta Allah ba hatta a tanar yaqin wato har lokacin da mutuwa ta zo ta same su a cikin wannan hali khasiru anfusahum sun yi asaran rayuwarsu bima kanu bi ayatina yazlimun saboda zalunci da suka zamo suna yi wa ayoyin mu suna ce ƙarya ne ƙarya ne to wannan shine shi dukkan lamura na Allah an yi an gama komai jaffar kalamu an yi an gama sai dai kowane wani lokacinsa yayi in na gani ne sai a sa mana faifayin bidiyo sai mu gani in na ji ne sai a sa mana faifayin ji sai mu ji amma komi an yi an gama wato irin wannan ne aka ce da aka yi tashin kiyama din wato an riga an yi amma lokacin da za a sa din bai yi ba tukuna sai mun yi tashin duniya sannan a sa mana kamar yanzu abin da muke yi duk wanda aka yi aka gama ne aihuwan mu da rayuwar mu duk abin da aka yi aka gama ne jaffar karam wai aka ce da aka yi tashin kiyama din ana jiran hisabi din irin wannan sai wani aka yi masa awu da aka yi masa awu zai shiga aljanna saura lada ɗaya kawai ya hana ya shiga aljanna aka aka kafa aka rasa yadda za a yi sai Allah ce to da yake jama'a suna da yawa ko za ka je neman taimako wani ya baka lada ɗaya ka zo mu sa
ينفذون الا بسلطان فباي اراء ربكما تكذبان يرسل عليكما شهاب من نار ونهاكم فلا تنتصران uku ko da yake jawabin akan filin kiyama ne to abu in ya sauka akan sababi gama ne hakika shedanun Allah ya kasa su kake biyu akwai shedanun mutane da shedanun aljannu to shedanun aljannu sun hau sama suna hawa kuma suna istiraqu sabi har lokacin da aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam aka koro su muna ji suna cewa wa inna kunna naqulu minha maqaid al-sam kuma ne sun yi da shabar rakada aka koro su aka bar filin sama fili babu wani abin da zai gitta a tsakanin sama da ƙasa sai dai mala'ikan da zai kawo wa'ayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka share wurin to yanzu kuma in aka ce shedanun aljannu a shedanun aljannu su nari to shedanun mutane su ma suna da wani lokacin da za su hau ko shedanun aljannu suka hau to in an ce za su hau mai yiwuwa ne su hau sai tunda Allah ce ya matar jini wa insu in istadatu an tanqudu ku zarce min aqdari samawati ajistastasmin sama da kasa tanqudu ku zarce ba tanqudu na illa bi sultan ba za ku iya zarcewa ku hau sama ba ko ko yanzu ka su samu saboda ilimin da aka samu to wannan shine hujjar na cewa za su je tafiya sama amma tafiya saman su ko sun je ba za su yi komi ba kuma alama ne na tashin duniya domin karshen ayan mun ji Allah yana cewa mursal alaikum aswadu min nari mun hakum baratan kafirani in sun je sun hau sama din inda suke kiransa wata din to karshen da suna zuwa suna zuwa wata rana ko mutuwa ta zo gaba ɗaya ta mutuwar duniya gaba ɗaya sai wani abu ya zama kamar ruwan tagulla ko gas ko wani abu dai mai kashe mutane da zai ƙarasa mutane gaba ki ɗaya da bai karɓi musulunci saboda haka in an faɗi maganin cewa suna hawa sama suna zuwa wajen wata to sai a sallama musu kamar yadda in za mu hau jirgin sama daga kano zuwa zuwa zuwa jidda sukan ce za mu hau sama kafa kaza za mu isa jidda awa kaza kuma in mun auna agogon mu wajen isa din sai mu ga ya daidai kace wannan ya nuna cewa za su hau sama kafa kaza din ma gaskiya ne saboda suna da ilimin wannan abin wanda Allah ya musu istigraji da shi su shaytanu ne na mutane waɗanda Allah ya horewa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya horewa annabi Sulaiman shaytanun aljannu haka ya horewa annabi Muhammad shaytanun mutane mutanen Amerika mutanen Ingila mutanen Japan da German da Faransa duk wannan shaytanun masu mana aiki ko za su yi musulunci ko ku ce la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da kika ce kin yadda Allah shi kadai ne shi ne kadai ubangijin komi da komi ne ubangijin bai da abokin dariya cikin mulkin sa kuma shi aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan addini da muke yi kuma kin ce kin yadda Yesu ba dan Allah bane ba Allah bane tare da Allah a Yesu bawan Allah ne manzon Allah ne yadda Allah yake yin jinjiri a cikin kowace mace jewa wa jinjirin rai haka yi wannan jinjirin a cikin Maryamu ya jewa mata rai Allah ba uban kowa bane shi ubangijin kowa ne kin yadda ko to alhamdulillah muna miki murna kin zo musulma yar uwan dukkan musulmi na duniya yau abin da ya wajaba akan musulmi duka ya wajaba akan ki abin da ya haramta ga musulmi ya waje ya haramta gare ki kamar cin naman alade kamar san giya kamar sauran duk abin da musulunci ya hana kuma za ki wanka ki so masalla kullum muna da sallah biyar za a koya miki yadda za ki kuma yin wannan wanka idan kin kwanta da mijinki yadda maza suke kwana da mata sai kin yi wannan irin wanka sannan ki sallah kuma akwai jini da yake zuwa wajen mata kullum wata yawancin su to wannan jini na haila in ya zo miki ba za ki sallah ba a lokacin ba za ki azumi ba in cikin azumi ne ba za ki kwanta da mijin ba wannan lokaci sai wannan jini ya yanke in ya yanke sai kin irin wankan da kika yau din nan sannan ki koma sallah kuma Allah ya baki dukiya ki zakka Allah ya baki dama ki je haji yana miki murna yana sunan ki na da ne sunan ki na da to ni za a haɗa miki da azabin da cikin sunan matan musulmi Aisha ta yawa Aisha ta zuwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan bayan Khadija da Sauda sannan Aisha ta mune miki murna to abin sallah alwaki cikin kwaki sallah ko na rabba Allah ta yi ko gina mun mutane ko ya nake da zaki yi horon nan shine albarkatun sama da ƙasa yana daga cikin albarkatun sama da ƙasa wanda Allah ya buɗa yanzu abubuwan da muke amfani da su na sama da na ƙasa da sun yi wa fiye da yadda ake yin ake yin su a zamanin da
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون ومن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون Ubangiji yana gaya wa mutanen Makka kuma yana gaya wa kowa cewa yanzu su mutanen Makka da suke karyata haka din nan yanzu sun amince sun amince wannan bala'i irin wanda ya samu mutanen annabi Nuhu ko annabi Hudu ko annabi Salihu wa ba kan hudun minkum bi ba'id ko mutanen annabi Nuhu ba su nan kusa da garin su sun amince wannan abu zai same su ba waɗansu kafirin azaba su ta same su da rana waɗansu azaba su ta same su da daddare ko mutanen makka sun amince azabar Allah za ta same su a amina ahlu gure an yatin ba su na bayatin hum na'imun cewa azabar mu za ta same su da daddare lokacin suna bacci sai su dace azabar ka mutanen annabi dudu
أومن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون aw min ahli quryan yatihum ba'duna duhan wa hum yal'abun ko ko wa'annan mutanen alkariyu masu karyata manzannin nan sun amince an yatihum ba'duna duhan wato azabar mu za ta sauka a kansu duhan da hantsi wa hum yal'abuna alhari lokacin suna wurin wasa kawai sai azaba ta zo ta same su kamar yadda azaba ta sa mutanen annabi annabi shu'aibu da rana su sun amince kamar yadda ya samu mutanen annabi hudu da rana sun amince da wannan ya samu su ko da dare ko da rana sun amince أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون أفأمنوا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون وأن الكافرين كوزن أمين سيني ومكر أبنجي ما نم مكر أبنجي زين استدراجي كان يمزا ممونا yana ce maka ko ya hajji hukumu Allah wa nafsa ku ji tsoro na fa ka ji tsoro na fa baka ji tsoron ka ba amma yana shirga maka abubuwa masu daɗi to shi kenan wannan shi ne makru wanda muka yi magana da muka ce mutum in yana jin daɗi ana gaya masa yana yi amma ana tura masa jin daɗi to Allah ya mai da shi bujimin sarkin fawa ka san bujimin sarkin fawa ya fi na arko gata duk abin da yake zo za a kawo masa a kawo masa harawa a kawo masa tuta a kawo masa kanwa ga ruwa ga inuwa nan da nan ya haɗa nama ana jiran sai ga ranar jajibe amma na arko lafiya lau to saboda haka istijraji kenan duk wanda Allah ya masa wa'azi bai wa'azantu ba kuma Allah ya dinga ba shi jin daɗi to ya yi masa istijraji ya mai da shi kenan biginin sarkin fawa din duk abin da yake so a yi masa mana daga nan zuwa jajibe wala ya mun makar Allah illa al-qawmul kafirun wato kada a amince da makarin ubangiji babu wanda yake amincewa da makarin ubangiji illa al-qawmul kafiruna sai mutanen da suka yi asara irin mutanen su annabi su aiki din dole ne mumini ya zauna cikin wannan hali da muka ambata saufan wa dama an dinna cikin saufu daraja idan mutum saboda ganin kyawawan ayyukan da annaba suka ce ayi duka na yi ko kar ka kulle abin ka aji kenan ni kam na zama dan aljanna na taba jin wani mutum yana cewa ni dai na yarda duk abin da annaba suka ce kuma na yarda duk abin da malamai suka ce na yarda duk abin na karanta kuma ina aikatawa to menene zai hana shiga aljanna wai haka yake faɗa to irin wannan ba kyau suna ake kiransa amnu amincewa da masarin ubangiji ba kyau ba kyau ka ɗauki kanka kai ka zama ɗan aljanna an gama saboda kaza da kaza da kaza an ce mu gina masallaci mun gina an ce mu yi karatun qur'ani mun yi an ce mu karanta mun karanta an ce mu yi kaza mun yi to me ya saura Allah azzalimi ne a'udhu billahi to kar ka amince kar ka sa a zuciyarka kai ka zama dan aljanna an gama kai da abin da aka ce kai kai tai sabar Allah farallarsa abin da aka ce ka bari ka bari sabar Allah farallarsa halittan kan ma ba wani abu ka bayar aka yi ka ba ba wani abu ka bayar aka mai da kai yadda kake ba aka bi ka ni'imomi ba aka baka dan kai komai ba sai da ka kai shekara goma sha bakwai a Allah sannan aka ce kai sallah kai gaisuwa sau biyar gaisuwa ko sau biyar ba za ka gaida Allah cikin minti shida ba za ka gaishe cikin minti shida da lafiyar gaishe cikin minti shida da magariba minti shida da isa minti shida shi kenan sai gobe shi kenan to mutane su zauna cikin tsakanin jin tsoro saboda halinmu da kuma ikon Allah da kuma kauna kyakkyawan kauna saboda shi halin Allah din da kuma annabi Muhammadu da muke tare da shi wannan abubuwa in mun dubi halin mun guji ikon Allah mai yadda ya mai aikata abin da ya gara ma ne to wannan akwai tsoro in mun dubi halin mu mun dubi ikon Allah ba arzi ma yi to abin tsoro ne wannan kun ko mun dubi ikon Allah da fallarsa da karamcinsa ba mu san inda muke bai dauko mu daga babu ya samu akwai yayi tabin mu da ni'imomi ga iska muna shaka ba ma biyan kuɗi ga ruwa muna sha daga wanda yake zubo mana ga abinci na tsiran mana muna ci ga dukkan ni'imomi ya dabaibaye mu wa azbaha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan ya cika mu da ni'imomi ba sa lissafuwa wa inda duniya ta Allah ya rafa to wannan alheri da ya mana ko babban alheri sai ya hada mu da mutumin da ya fito a cikin dukkan halittarsa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ganin wannan to sai mu mu sa zuciya Allah zai mana irin alherin da ya saba don ya saba yayi mana mun gani to sai mu sa wannan ko ka mutu mugun halin mu da kuma ikon Allah mai aikata yadda ga dama to sai mu ji tsoro don abin tsoro ne mai kaji ma in ce ga a kamo masa kajinka a kamo ya girgiza girgiza ita wannan a barta da zai sai wannan fa wannan a je a gasa wannan fa a je a soya wannan fa a je a dafa to wanda aka sake ta je ta koyi din ta yi wani aiki mai kyau ne aka sake ta wanda aka ce a gasa ta yi laifi ne wanda aka ce a soya ta yi laifi ne wanda aka ce a dafa ta yi laifi ne akwai wanda zai jayayya da shi kajinsa ne sun wani Allah ne ba mu da wani abu ne sai jin tsoron Allah kwarai da gaske da kuma tsammani mu ji tsoron Allah mu yi tsammanin alherin Allah saboda Allah mai alheri ne na ji ba ko ba ku gwada daga tijaniya ko daga tijaniya ba ta gwada musulunci ne ko daga tijaniya daga tijaniya daga tijaniya ina shiga ba a fita ba haɗa su da wata ɗariƙa ba ziyarar tsare sai da cikin ɗariƙar tijaniya ko za a kula da sallah za a yi ta cikin jama'a kuma za a yi biyayya wa iyaye kuma za a yi jantsin wazifa da jantsin cikin juma'a kuma ba a kan taba ba ka iya ma ba ka iya sai tijani da ne wanda suka iya sai su koya na sabbi za ka iya babu ne da wazifa da cikin juma'a. Thank you. kayan mata kama tun da aka kira ta mace ce mai kayan maza to na matan ya fi rinjaye kenan amma mushkila ce tun da ce duka biyu tana da shi abin da za a yi wajen gadon ta za a ba da rabin rabon namiji a ba da rabin rabon mace idan za a raba musu gado wato ga namiji ga mace ga ta to idan an ba namiji dubu ashirin an bai mace dubu goma ita za a ba dubu goma sha biyar ne tana da rabin namiji tana da rabin mace sai ba dubu goma sha biyar namiji cikakke dubu dubu ashirin mace cikakkiya dubu goma ita kuma ba dubu goma sha biyar rabin mace da rabin namiji.
sai zuwa zamanin ma ya zuwa da matan ana lafiya bayan ba ta gara da ita ce ina kan rikin cikakken bayani game da rikin Tanzania ne da aka zaɓe ta domin ta yi na nan suna faɗin cewa an rushe kuma suna so a fahimtar da wani game Ɗarikar Tijjaniya wato kafirci wani abu ne wanda ake faɗansa da baki a aikata shi a aikace shi ne ake kiransa kafirci kafirci kafiri ne zai faɗa da bakin shi ba ruwansa da addinin musulunci ba mutum Muhammad bane ya faɗi abin da yake bi wannan ya zama kafiri kafi kai salati shi ba zai salati ba musulmi bane kaga aikin jahili na kafiri ne amma dariƙar tijaniya mutanen mutanen da suke cewa kafirci ne suna yi wa kafirai aiki ne wanda suke wa amerika da ingila da kawayenta aiki na watsa musulmi su suke cewa ɗariƙar tijjaniya kafirci ne kuma mun daɗe muna ji a cikin karatu fir'auna yana gaya musa kai kafiri ne saboda haka ita ɗariƙar tijjaniya sharaɗinta ne ma dole sai kana cika sallah a cikin jama'a kuma dole ka yi biyayya wa iyayenka dole bayan ka yi sallah biyar cikin jama'a sai ka lizinci istighfari dari talatin annabi dari la ilaha dari ka yi su kuma safe da yamma wasfurin marabbi ka bukuratan wa asira ko dole sai ka yi wazifa istighfari talatin salati hamsin la ilaha dari jawara goma sha biyu a cikin jama'a wasfurullah kafiran da allah kun tuflihuna kuma cewa kafirci ne ai mutumin da iya ta waɗannan abubuwa kafirci ne to kai ma ka san ba musulmi bane saboda haka tun mai cewa tijjaniya kafirci ne ma'aikacin kawaye kawayen amerika da ingila ne masu neman harkar da musulunci gaba daya to su ne suke cewa tijjaniya ba ta da kyau amma abin da ya kamata duk abuwa in na ilimi ne addinin nan Allah bai bashi bai na da malamansa yanzu in likita guda daya ya gaya maka ciwon marar lafiyanka sannan waɗansu mutane iri na wanda mun ilimin likita ba mun kai goma ko ashirin muka ce likitan nan karya yake yi maganin wa za a karba maganin likita to motar ka ta baci makaniki da injiniya su zo suke motar nan sai an yi kaza da kaza mu ko wanda mu sani ba fasinja mun kai ishirin ko talatin muka ce karya suke su mutum biyun nan maganin wa za a karba ko dan yanzu ake karɓar maganin jahilai cikin addini ne shin malamai ne suke ce ɗariƙa ba su take ko jahilai ko ko jan boko ni dan boko ba su ilimin boko suka ilimin boko suka ilimin addini sai sun karɓa wurin malaman addini ko kuma yan barandan su kawayen waɗancan akwai malamai amma yan barandan kawayen ingila da amerika ne yan barandan su ne ko mutum ya zama yan barandan mutum sai abin da yake so ya masa da allah dukkan harkar addini ya tambayi malaman addini kar ka tambayin a kirarai yan barandan wahabiyawa wahabiyawa mutanen amerika da ingila ne su suke wa aiki Allah ya kiyaye lafiyar addini lafiyar kasar Allah ba mu lafiya da zaman lafiya albarka annabi kristiyoyi shi da buɗar bokan tsawayin amerika da ingila faɗa maka karanta karabu da waɗannan bayin allah ka karya ta kafi ta don kai ka samu saboda haka ake zagin sahabbai ake zagin waliye don saboda biya bukatan kafirai ne kawai allah kiyaye mu allah ba mu lafiyar zaman lafiya allah ya mana addinin mu allah ya mana kasar mu allah samu zauna lafiya albarka na sallah din kiyaye mu kiyaye kiyaye mu kamar mu malamin allah saka su wani mu da alheri allah ya musulmi maza da mata rayu da musulmi wanda muke musu addu'a allah biya bukatun mu da bukatun su allah kiyaye mu wanda muke tsoro mu da mu duka allah ba mu da muke nema da mu da ku duka a zo kan sallar da mutum da rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والفاتح لما سبق ناصر الحكم للكرامه الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين